بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta musamman ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu dama dawowa domin ci gaba a cikin karatun littafinmu na kitabu tauhid wanda muna bibiyar sharhi ne na babban malamin nan abdurrahman ibn nasir sa'idi wanda yake ce mishi alƙaulus sadid fi maqasid tauhid lalle muna gode ma Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu damar dawowa cikin ƙoshin lafiya kuma gashi za mu ci gaba da karatu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da sunayen shi kyawawa da sufofin shi masu kamala ya datar da mu kuma ya sa mu faɗa abin da yake shine daidai ya kare halshen mu daga tuntuɓe ko kuma kuskure قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في النشرة ما لن الله يجيك أنشد رحمه يتي باب ما جاء في النشرة babin da ya zo dangane da abin da ya shafi annushra menene annushra qala abu sa'adat annushra darbun min al'ilaj والرقية يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن أبند أكي تيم النشرة كمد أبو السعادات يتي النشرة ضرب من العلاج wani nau'i ne na magani wani nau'i ne na magani ko kuma rukuya ce da ake yi magani da ita ga wanda yake zaton cewa yana da shafi ko bugu na aljani shine annushra kina wannan babin zai yi bayani game da abin da ya zo na bayanin hukumcin annushra ta kirki da wadda ba ta kirki ba zai kawo maka dalilai zai kawo maka maganganun magabata game da al'amarin da ya shafi annushara wadda ta halatta da wadda kuma ba ta halatta ba ina fata mun gani malamai suka ce an sanya mata sunan annushara saboda akan sauƙaƙe ma mai fama da rashin lafiya dangane da abin da ya lullube sana damuwa ko cuta. akan yayi masa a tafiyin masa da wannan damuwar da gare su tarshin lafiya ina fata mun gani kuma da aka ce annushra da alif da lam kenan wannan alif da lam lil ahd ne ai abinda ake nufi kenan annushra al ma'huda allati kana ahlul jahiliya yasna'unaha wa hiya amalu shaytan an gane ko kenan annushra nan da aka sa alif wallam lil ahad ne kenan wannan nushra da aka sani a zamanin jahiliya wadda sukan aikata ta wadda kuma wannan nau'i na nushra na daga cikin aikin shedan ina fata ana gane ko kois an jabir radiyallahu anhu an karbo hadisi daga jabir Allah yarda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama su'ila anin nushra lalle manzon Allah tsira da mace Allah su tabbata gare shi an tambaye shi dangane da annushra wanda mi bayanin annushra yanzu ko yawwa wanda annushra shine warware warware cuta da yin magani dangane da wanda aljani ya shafe sa ko kuma bugun aljani ya shafe sa an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da annushra me hukuncin ta fa qala hiya min amali shaytan sai annabi ya ce ita annushra tana daga cikin aikin shedan ina fata mun gani saboda nan annushra ana magana ne game da annushra wadda yake ba halal bace annushra ta shirka wadda annushra ta shirka shine warware sihiri da sihiri irinsa ina fata an gane warware sihiri da sihiri makamancinsa mutum ne za a masa sihiri sihirin ya shafi jikinsa sawa'un hankalinsa ko wata gaba daga cikin gaban jikinsa to sai ya nemi magani to amma wurin masu sihiri ina fatan mun gane sai ya je wurin masu sihiri don su magance masa wannan sihiri to irin wannan magance sihiri ta hanyar sihiri shine ake ake nufi da nan min amali shaitan yana daga cikin aikin shaitan ina fata mun gani rawahu ahmad bi sanadin jayyid imamu ahmad ya rawaito wannan hadisi da sanadi mai kyau wa abu dawud haka abu imamu abu dawud wa qala yace su'ila ahmad anha an tambayi imamu ahmad dangane da annushra fa qala ibn mas'ud sai ya ce abdullahi ɗan mas'ud ya karahu haza kullahu yana kyamar hakan dukansa yana kyamar annushra gaba ɗayanta ke ina fata mun gani wafil bukari hadisi ya zo a cikin sahihil bukari an qatada daga imamu qatada qultu libn al-musayyib sai na ce ma ibn al-musayyib rajulun bihi tibbun أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه وينشر قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى يازو أتشكين صحيح البخاري دق إمام قتادة إمام قتادة يتشي نتشي مع ابن المسيب متني أكمش السحري به طب sai aka masa sihiri au yu'akhadhu an imra'atihi ko ko mutun da aka rike sa dangane da iyalinsa ba zai iya biyan bukatun iyalinsa ba ina fatan mun gane da akwai anwa na sihiri da akan iya ma mutun ta yadda ba zai iya biyan bukata da iyalinsa ba duk lokacin da ya buƙaci kusanci iyalinsa ba zai iya kusantatta ba ba zai iya biyan bukatunsa ba dangane da wannan mata wanda irin wannan sihiri ya sha faruwa tsakankanin mutanen da ke da mace sama da ɗaya idan aka samu wadda ba ta da aƙida mai kyau ba ta da tauhidi ba ta karance Allah maɗaukakin sarki ba ta san shi ba sai kaga tana ta'amuli da shayatin tana ta'amuli da sahara sai ta je ta nemi a sihirce mijinta lokacin da yake wajen ‘yar uwarta ko kishiyarta. To sai kasance idan yana wurin kishiyarta bai da amfanin komi a wurinta. Ina fata mun gani. Shi ne ya ce, game da mutunan da aka mashi sihiri ko kuma aka kame shi daga barin iyalinsa, ta yadda ba zai iya biya mata bukatunta ba. A yi hallu anhu shin za a iya a warware masa wannan matsala wa yunashar don ma'ana a yi hallu anhu wa yunashar duk guda ne shin za a iya masa annushara za a iya nema masa maganin da zai samu waraka game da wannan matsala ƙala la ba'sa bihi ibn musayib sai ce babu laifi game da neman maganin domin a tafiyar masa da wannan cuta innama yuriduna bihi al-islah so da wanda za su nemo mar magani game da wannan cuta da illa da yake fama da ita to ba abin da suke nufa da wannan aiki da suka yi sai kawo gyara da amfanar da mutane don haka duk abin da yake amfani ne ga mutane da kawo gyara da mutane babu laifin yin haka sai ce fa amma ma yanfa ku sani fa duk abin da yake da amfani falam yunha anhu ba a hana a yi amfani da shi ina fata an gane kenan kaga idan mutum ya kamu da rashin lafiya na cuta ta sihiri za a iya amfani da hanyoyi daban-daban wurin nema masa lafiya mafi girman magani da za a yi amfani da shi a karan farko shine a mishi arruqyatu shar'iyya a karanta masa ayoyin alkur'ani mai girma da suwar na cikin alkur'ani mai girma balle ma ayoyin da suke bayani dangane da sihiri ina fata mun gani irin su wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman ina fata mun gane wala yuflihu wala yuflihu as-sahiru haythu ata da makamantansu daga cikin ayoyin da suke tattauna game da abin da ya shafi sihiri za a iya karanta masa a masa ruqya da ire-iren waɗannan ayoyin na alqur'ani idan yana da kyakkyawan zato game da ubangijinsa sannan yana ganin cewa lalle Allah zai ba sa lafiya ya yi kyakkyawan tawakkali ga Allah sannan wanda ya karanta masa ruƙuya shi ma yana sa ran cewa lalle Allah zai warkar da shi to za a samu amfani wannan ruƙuya ta yi tasiri sai kaga ya waraka ya kubuta daga wannan cuta ta sihiri da aka masa ina fata mun gani hanya ta biyu shine idan aka ga inda sihirin yake kasancewa sihir ne madfun wanda aka binne ko kuma sihiri ne mu'allak da aka rataye ko sihiri da aka sa cikin ruwa ko rijiya ko makamantansu to idan aka samu sihirin aka ga inda yake Allah ya sa aka fahimci ina yake aka gansa to ana iya lalata sihirin ta hanyar kone wannan abin da aka kulla domin yi ma wannan mutanen sihiri to sai kaga Allah ya warakar da shi kuma ya ba sa lafiya ina fata mun gani sannan hanya ta uku amfani da wasu ababe wanda na halal ne kuma jarrabawa ta yau da gobe ta nuna cewa suna da tasiri wurin magance matsala ta sihiri saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya riga ya faɗa da ɗaya Allah bai taɓa sabko cuta ba sai ya sabko maganin wannan cuta ma an zalallahu da illa wa an zala ma'ahu a shifa da ɗaya Allah bai taɓa sabko cuta ba sai ya sabko maganin wannan cuta annabi ce alimahu man alima wa jahilahu man jahila wanda ya san hakan ya sani wanda kuma ya jahilta ya jahilta wasan Allah yana ba su khibra da ƙwarewa da sani wurin iya sarrafa nau'ika na itace da makamantansu wurin iya magance matsala ta sihiri da makamantansu yana kaga wannan ma hanya ce daga cikin hanyoyin da za a iya magance sihiri a cikin jikin mutum to irin wannan annushra ita ce ibn al-musayb yake cewa la ba'sa bihi babu laifi game da irin wannan nushra warware sihiri ta wannan hanya saboda masu yin haka innama yuriduna bihi al-islah suna neman kawo gyara ne ba banna suke so su kawo ba sabanin mai yin sihirin gyara yake kawo ko banna banna yake kawo ina fata mun gane sai ce fa amma ma yanfa'u ma yanfa'u falam yunha anhu duk abin da ke da amfani ba a hana aiki da shi ba intaha daga nan maganin wannan babban malami ta ƙari ibn nusayb ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai da suka shahara ta fuska ilimi yana daga cikin malaman fuqaha guda bakwai da suka shahara da ilimi ina fata mun gani warawa an al-hasan an al-hasan wa ruya an al-hasan annahu qala an rawaito daga al-hasan cewa ya ce la yahillu la yahillu as-sihra la yahullu la ya hullu sihira illa sahir shi kuma alhassan ya ce ai babu wanda zai warware sihiri sai sahiri ina fata mun gani babu wanda zai warware sihiri sai mi sai sahiri kenan kaga wannan magana ta alhassan ana ɗaukata a wancan nushra wadda bata halatta ba ina fata mun gani kenan in kaga an an warware sihiri sai masihirci to wannan magana ana ɗaukar ta ne game da warware sihiri ta hanyar mi sihiri sabanin warware sihiri ta hanya wadda yake ta halatta qala ibn al-qayyim imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yace an-nushratu hallu as-sihr an al-mashhur وهي نوعان yace abinda ake nihi da annushra shine warware sihiri dangane da wanda aka yi ma sihirin wahiya nau'an ita annushra nau'i biyu ce ahaduhuma hallun bi sihirin mithlihi warware sihiri da sihiri irinsa wannan mene hukuncinta haramun ce shirka ce nau'i na farko warware sihiri da mi da sihiri irinsa wa huwa alladhi min amali shaitan wanda wannan shine daga cikin aikin shaitan wa alaihi yuhmalu qawlul hasan bisa ga wannan ne za a iya ɗaukan ma'ana abin nufin Hassan da ya ce, La ya hullu sihira illa sahir, ina fata mun gani, kenan wannan magana a wanga bigiran za a azata. Kenan yana nufin ba wanda zai warware sihiri sai sahirin sai sahiri, kenan warware sihiri ta hanyar mi sihiri. yace fa yataqarrabu an-nashiru wal muntashiru ila ash-shaytan bima yuhib sai kaga an-nashir mai sihirin wal mutanashshir da wanda aka ma sihirin aka cutar da shi ta hanyar yi masa sihiri sai kaga suna neman kusanci ila shaytan wurin shedan bima yuhibbu da abinda shi shedan yake so kaga ko duk wanda ya nemi kusanci wurin shedan da irin abin da shedan ke so ina shedan zai kai shi zuwa ga halaka saboda shedan baya sa alkhairi sai mi sai sharri ina fata mun gane fayubtilu amalahu anil mashur idan suka kusanci shedan da yi masa irin abin da shi shedan kin yake so sai shedan kin ya lalata sihirin da ya aikata zuwa ga wanda aka masayar tunda dama shaidan shike mi shike wannan kullakulla idan aka je wurin shi dan warware sihiri da sihiri irin sa aka biya masa bukatunsa da irin abin da yake so na yasa ku ku saba ma Allah yasa ku yanka dan neman kusanci a wurin shi ba wurin Allah ba yasa ku yanka wata dabba ba tare da ambatan sunan Allah ba yasa ku aikata wani abin da yake munkari ne a shar'ance ta wannan lokacin sai ya warware sihirin wanda aka yi masayar to kenan kaga wannan nau'i na annushra shirka ce haram ce wasani nau'i na biyu daga cikin nau'ikan annushra annushratu birruqya والتعوذات والأدوية nau'i na biyu shine a warware sihiri ta hanyar yin rukuya karanta alkur'ani mai girma ina fatan mun gani dan duk wanda aka ma sihiri sihiri ya cisa da zai zo ya zamna a samu wanda ya iya karatun alkur'ani mai kyakkyawan niyya ya zo ya karanta masa alkur'ani yana tofa masa yana fura masa a jikinsa da taimakon Allah wannan sihirin zai warware ina fata mun gani ta hanyar karanta ayoyin alkur'ani irin su ayatul kursi irin ta irin su suratul fatiha wanda ko ba sihiri ba irin halbin kunama da makamantansu ana iya karanta suratul fatiha dan neman mi waraka daga Allah madaukakin sarki ina fata mun gani na biyu wata'awuzat da neman tsari ayoyi na neman tsari ko surori na neman tsari irin su suratul falak da suratul nas da wasu hadisai da suka tabbata daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda annabi na karanta su saboda kariya daga sharrin shayatin da al'aini da sihir da makamantansu ina fata mun gani wanda akwai hadisai da dama da suka zo wanda suke bayani da cewa ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa ko yake karanta ma yara wani lokacin domin neman tsari daga Allah madaukakin sarki bayan at-ta'awuzat sai wal adwiya da magunguna magunguna za a yi amfani da magunguna na gargajiya da wasu ɗaiɗaikun itace ko wasu mayuka irin su zaitun man habbatu sauda da makamantansu ga wanda ke habir ne ya san yadda ake isti'malinsu tare da ya tofe su ta hanyar karanta alkur'ani ciki da addu'o'i da suka tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma a nemi waraka da su daga Allah ta hanyar shafawa da makamantansu saboda magance matsala ta sai ina fatan mun gane to wannan ma ya halatta shi yasa Abdulaziz bin Baz rahimahullahu ta'ala yake bada wata fa'ida a wani littafin sai da ya rubuta na azkar game da mutanen da aka tsare shi game da iyalinsa ba zai iya kusance su yace zai samu kunnuwan magariya guda bakwai kunnuwan magariya nawa guda bakwai wannan adadin da aka bada ba wai dole ba sai mi sai bakwa wataƙila an yi wutiri ne saboda sa rai saboda Allah wutiri ne kuma yuhibbu alwitir ko ka ya ɗauko sama da hakan ko ƙasa ga hakan amma dai tajarub ya nuna idan aka ɗebo kunnan magariya guda bakwai aka zo aka daddaka su aka daka su aka sa su cikin ruwa aka karanto irin ayoyi na neman surori na neman tsari ina fatan mun gane da ayoyi na neman tsari da wasu suwar na alkur'ani mai girma wanda ya ambace su a cikin littafin in aka tufa a ciki aka sha kaɗan aka yi wanka da sauran zai kubuta ya waraka kai kace kamar wanda aka sunce shi daga cikin mari ya ce kuma wannan jarrabawa ta nuna an yi so da dama kuma an samu waraka kaga wannan magunguna ne ina fatan mun gane itace ne za yi amfani da su don magance sihiri da makamantansu wanda kuma hakan ya yi ya halatta so da ita ce akwai wanda suka san su akwai wanda su san su ba rashin sanin ka kai ya sa ka kushe su ka bar masana wanda suka san itace game da itace su yi aiki da kansu ina fata mun gani kenan nau'i na biyu na annushara ta halal ruqya ta alqur'ani mai girma ko karanta ayoyi da surori na neman tsari sannan magunguna na itace da makamantansu wadda awatul mubaha da addu'o'i na halal wanda suka tabbata fahaza ja'izun ji ibn al-qayyim yace to wannan ya halatta irin wannan nushra ta halatta fihi masail a cikin wannan babin akwai mas'aloli bi ma'ana akwai fa'idodin da zamu iya tsinta kalkashin maganganun nan da wannan ayoyin da surori da aka karanto ko kuma da wannan ayoyin da hadisai da aka karanto al'ula mas'ala ta farko annahyu anin nushra min jihani da aka yi dangane da annushra wace annushra kenan warware sihiri da sihiri dan uwansa barakallahu fi الثانية مسألة تبي الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزول الإشكال مسألة تبي بمبنشي سكان نشرة ود أكهنا da wadda aka ba da dama a iya yi wannan yana daga cikin abin da yake jaye duk wani rudani ina fata mun gani tunda ka san wadda ba a yi wace ce magance sihiri da sihiri dan uwansa wace ce wadda ya halatta shine magance sihiri ta hanyar ruqya da makamantansu daga cikin irin ababen da halal ne a shari'a ba haramta yin hakan ba ina fatan mun gani wannan shine karshen babin shi sharhi na malam Abdurrahman ibn Nasir Saidi rahimahullahu ta'ala yace wa huwa hallu sihiri anil mashur abinda ake ce mu annushra shine warware sihiri dangane da wanda aka ma sihirin ذكر فيه المصنف كلام ابن القيم في التفصيل بين الجائز منه والممنوع وفيه كفاية يتشي مالا شي ابن عبد الوهاب يا أنبتا يا أنبتشي مغانا ابن القيم أتكرر ربيوة سكنكان النشرة تهلل da wadda yake ba ta halal ba ya ce kuma a cikin maganarsa akwai isuwa ta wadata ina fata mun gane kenan malam bai so yi maka wani zance mai tsawo ba sai ya maida ka zuwa ga magana ibn qayyim domin tantancewa tsakankanin annushra ta halal da wanda yake kuma ta haramci babu ma jaa fi tatayyur malam Allah ya ji kanshi da rahama ya ce babu ma jaa fi tatayyur babin da yazo na hukumce hukumce da bayanai da suke da alaka da at-tatayyur التطير كو الطيرة شيني التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم أبن أكينه دا التطير كو الطيرة شيني ينتشاؤمي ينشمبي دا أبن دا أكي غني كو أبن دا أكي جي كو كما أبن دا أكسني كتنفسا misalin wanda ake gani kamar mutum ya ga tsuntsu sai ya canfa tsuntsun nan kasance wannan tsuntsun yana daga cikin tsuntsaye masu muni wanda ba sa da daɗin kallo sai ya canfa sa sai ce wanga tsuntsun babu alheri yau saboda na gane shi ina fata mun gani wanda kaga wannan bai halatta ba samun alkhairi baya da alaka da wannan dabbar da kai mai na ka gani akwai mutane akwai wanda suke canfa har dabbobi banda tsuntsaye ya yi sabko ya buɗe shagonsa farkon wanda ya fara zuwa shagonsa almajiri ne sadaka fi sabi sai ce to yana ga yau fa ba kanta ba kyau ko ko ya fito za ya masana'antarsa ko ta harkar da ya kulla za a je a daidaita kawai sai ya gamu da makaho ko ya gamu da jakki ko kuturu da makamantansu sai ce yau fito wannan babu alkhairi cikin ka a wannan canfi ne da abin da ido yake gani wanda hakan ba halar bai halatta sam samun alkhairin ka ko kishi alkhairin ka baya da alaka da wata dabba alkhairi da kishiyansa yana hannun wa yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala masu canfa-canfa suna da yawa wataƙila a cikin kuma za a iya samu wani misali na canfi ko wa zai ba mu wani misali na'am to ka gani hajji ya ce mana su nau'in canfi a wurinsu a wasu mutanen shine idan mace ta zo wurinka kafin rana ta hito ko to sai ce yau babu alkhairi kuma in zai tafiya idan aka kire sa sai ya fasa tafiya yana ganin cewa babu wani alkhairi ko yana kudurta cewa kiran nan da za a masa yana da tasiri wurin hana sa samu wani alkhairin da ya fita don neman sa wanda duka anwa'a ne na canfi wanda yake bai halatta ina fata mun gani Allah ke shi mai kare sannan akwai camfi da abin da za ka ji camfi na na ji sai ya ji wata kalma ya nufa cin aikin wani alkhairi misali ya fito don kulla wani kasuwanci ina fata mun gane ko ya fito da niyyar zuwa wani wuri da niyyar yin aure ko makamantarsa daga cikin al'amura masu muhimmanci na rayuwa ya fito kan hanya sai wani na gaya mu wani ba da shi ake ba sai na cewa ya taɓaɓɓe a sararre sai shi wannan kalmar ta fada cikin kunnas sai ce kenan babu alheri wannan tafiyar da zani hasara ce da tabiya kawai yawo kenan sai ya tasirantu da wannan kalmar da ya ji sai ta hana shi wurin zartar da wannan aikin da ya fito yi tsawon kasuwanci ne fatauci ne da makamantarsu ina fata mun gani ko ya kasance ya yi camfi ne da wani abin da aka sani kamar camfa watanni da wata shekara da raniku wanda duk wannan yana faruwa kuma muna da su a wannan garin namu kowa ya san akwai wata laraba da ake ce mata bakan laraba haka ne za ga irin malaman tsubbu ana yanka albasa a wannan ranar ɗanyen albasa ana haɗa da wasu rubuce-rubuce ana shan saboda bakan laraba kowa rika ƙulla wani tsamma a ƙafa bakan laraba babu wani bakan laraba laraba ɗaya ce daga cikin kwanakai da Allah ya ƙaddara a sati alkhairi yana hannun Allah kishi alkhairi ma yana hannun Allah laraba ba za ta kama ka alkhairi ko shari ba haka masu canfa watanni kaga akwai masu canfa watan safar sai ya ce watan safar ba a arme cikinsa ko wani wata daga cikin watannin shekara sai ba mu arme cikinsa ba mu fatauci cikinsa saboda suna ganin cewa wannan watan babu alkhairi cikinsa ko wuri da makamantansu wanda duka bai halatta ba ba mai kawo alkhairi sai Allah ba mai kawo sharri sai Allah maɗaukakin sarki dukkan guda bin Allah maɗaukakin sarki shi ke ƙaddara su to shi canfi yana da illa ta fuska biyu game da aƙidan mutum da tauhidinsa na farko daga ciki shi mai yin canfi za ka ga ya yanke alaƙar tawakkali ga Allah maɗaukakin sarki tsakankanin shi da Allah shi maɗaukakin sarki ya dogara akan wani wanda ba Allah ba amen to kaga dabba tun da safe ka ce babu alkhairi ka dogara ga Allah gawa ka dogara ga wannan shakin da ka gani ka ji wata kalma da bata maka ba sai ta sa ka fasa wani aikin alkhairin da ka fito kana mai himmar yinsa sai ka fasa ka dogara ga Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu inda ka dogara ga Allah Allah ya wadace ka to amma kaga sai ka dogara ga wani wanda ba Allah ba baka dogara ga Allah madaukakin sarki kaga wannan yana lalata tauhidin mutum wa alaikum assalam ba wata rana da aka haddade a iya sani na aka ce ita ce ranar ɗara ma'armi a sati ina fatan mun gane to sai su kawo dalili ko hujjar da ta ce ba a ɗar ma'ar mai siran siran litin ban san wata rana da aka ayyana ba aka iyakance ta aka ce ba za a ɗaura aure ba siran nan ko kuwa wannan ranar ta fi falala ina fatan mun gani yawwa kenan mun ga illa biyu da canfi gare shi illa ta farko rashin tawakkali da dogaro ga Allah kenan ko duk wanda bai dogara ga Allah ba zai dogara zuwa ga wani wanda ba Allah illa ta biyu mai yin camfi ya alakanta al'amarinsa zuwa ga wani abin da bai da hakika imana tsuntsu ya tashi ya yi dama ko ya yi hagun in ya yi dama ka ce akwai haraka in ya yi hagun ka ce haraka ta lalace me ya alaka tsuntsu da harakarka ya san ma me kake yi haka shirme ne kenan alakanta al'amura ga abubuwan da ba su da hakika kaga hauka ce kenan Allah ke shi mai kare malaci wa qaulullahi ta'ala ala innama ta'irukum inda Allah walakin aktharuhum la ya'lamun ala kushura innama ta'irukum inda Allah ku sani kadai cewa ta'irukum camfe-camfen da kuke yi da irin ababen da suke samun ku na rashin jin daɗi inda Allah sun zo ne daga wurin Allah maɗaukakin sarki kenan ba daga wurin wata dabba ba ko wani abin da ka gani ko kashi wannan aya cikin suratul a'raf take kafin ita Allah maɗaukakin sarki ce fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi idan kyakkyawa ya zo ma mutanen fir'auna alu fir'aun idan suka samu abin alkhairi damana mai kyau ina fatan mun gane suka samu arzikin gona na abinci yalwatacce da kwanciyar hankali da nutsuwa qalu sai su ce lana hadhihi dama kan mu mun cancanci aman haka eh mun cancanci haka mun dace mu samu wanga tallafin ya dace da mu mun dace mu samu yalwa arziki da ruwan sama da makamantansu wa in tusibuhum sayyi'a amma da wani abin da ke mummuna zai samu su karamcin ruwan sama karamcin samun tallafi da kuma tattalin arziki suka samu fari ba su samu wadataccen abincin gona ba ya tayyaru bi Musa wa ma'ahu sai su canfa annabi Musa da mabiyansa ina fatan gani idan suka samu alkhairi suka samu bunƙasa arziki ƙasa ta jika ko ina tsanwa da jin daɗi da raha dabbobi ga nono ga 'ya'ya ga komi sai su ce mun cancanci mu samu haka eh lana hazihi amma da sun samu musiba fari yunwa wahalhalu rashin lafiya da damuwa sai su ce don matsalar ga annabi musa da mabiyansa suka jawo mana ita na fata wadda kaga ba gaskiya ba ne ba annabi musa ya zo musu ne da manzanci ya zo musu da risala da za ta alakantar da su da ubangijinsu su samu tsira a nan gidan duniya rayuwa mai kyau sannan su tsira gobe alkiyama ba za su shiga wuta ba su shiga gidan aljanna amma saboda tsiya da lalacewa sai su ce wanga bala'in da musibar da muka samu kanmu a kai Allah annabi Musa ne kawai da mabiyansa don da suka imani shi shine sai Allah ya ce ala kushura innama ta'iruhum inda Allah ku sani kadai abin da ya same su na musiba da fari da karamcin ruwan sama da rashin abinci wadatacce inda Allah ya zo ne daga wurin Allah madaukakin sarki sakamakon munan ayyukan da suke aikata na saba ma Allah walakin na aktarhum la ya'lamun sai dai mafi yawan su la ya'lamun bisu san da hakan ba wa qawluhu da fada Allah madaukakin sarki qalu ta'irukum ma'akum a in dhukirtum bal antum qaumun musrifun wanda wannan aya ita ma zaka shi dadin gane ta da fahimtar ta idan ka karanto ta samanta wanda a cikin suratu yasin ne qalu sai suka ce inna tatayyarna bikum lalle kan mu mun canfa ku la in lam tantahu lanarjumannakum idan ba ku shaho mana lahiya ba na kiran mu zuwa ga Allah ku ce min imani da Allah lanarjumannakum to za mu jajjefe ku da duwatsu wala yamassannakum minna azabun alim kuma lalle ta bangaren mu azaba mai radi za ta shafe ku in dai ba ku shafa mana lafiya ba sai su canfa annabi da mutanensa shi ne ƙalu ina ta tayyarna bikum lalle kan mumun canfa ku Allah duk wata musiba da tashin hankali da fitina da muke fama da ita sababin ku ne da kuke ta mana wannan da'awa kuna kira mu zuwa ga Allah duk jaraba ku ce misali jarrabawa ku ce kenan wanga abin da ya faru gare mu daga ku ne qalu ta'irukum ma'akum su kuma sai su ba su amsa su ce ta'irukum ma'akum jaraban nan taku ma'akum tana tare da ku ina fata mun gani jaraban nan taku tana tare da ku ba a jarrabe ku ba aka hana muku ruwan sama aka hana muku yalwa da jin daɗi ta fuska arziki da dukiya sai kasancewa munanan ayyukan da kuke aikatawa ina fata mun gani sharrin da ya same ku sababin ayyukanku ne da kafircin da kuke yi a in zukirtu kawai ku canfa muku ce mu ne dan kawai mun muku wa'azi kawai dan mun kira ku zuwa ga Allah bal antum qaumun musrifun ba haka ba dai ku mutane ne mabannata ba mutanen gaskiya bane nan kaga kafarai sukan canfa mi annabawansu haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ma an canfa sa wa in tusibhum hasanatun qalu hadhihi min indillah idan suka samu kyakkyawa da jin dadi sai su ce wannan ai daga wurin Allah ne sai su ce wannan daga wurin Allah madaukakin sarki wa in tusibhum sayyi'atun qalu hadhihi min indik idan suka samu jarrabawa da fitina da lalacewa ta fuskar samun karamci ta fuskar samun tattalin abinci da da ruwan sama sai su ce wannan kawai daga gare ka ne annabi Muhammad kawai sababin ka ne yasa komai ya lalace sai Allah ya ce qul kullum min indillah ce musu dukkan guda biyu daga wurin Allah ne guda biyun duka daga wurin Allah ne alkhairi daga wurin Allah ne sharrin ma daga wurin Allah ne idan kuka yi da'a kuka yi biyayya kuka yi ayyukan alheri irin ayyukan da Allah madaukin sarki yake so sai ya arzuta ku ta hanyar ba ku abin da zai dadada muku ku yi rayuwa mai kyau idan kuma kuka yi ta laifi kuna aikata sabo kuna kafirce masa sai ya jarrabe ku da mummuna ya jarrabe ku da ababen da ba za ku ji dadin rayuwa da su ina fata mun gani kenan duka guda bin daga wurin Allah ne madaukin sarki shi ke kaddara alheri sannan shi ke kaddar sharri alkhairi ko sharri ba za su faru ba sai in Allah ya so faro su subhanahu wa ta'ala an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala la adwa wala tiyara wala hamata wala safar akhraja hadisi daga abu hurairah Allah ya rada shi anna rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala lalle manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya ce la'adwa babu al'adwa abinda ake nihi da al'adwa shine cirata cutuwa daga maras lafiya zuwa ga mai lafiya ina fata mun gani shine al'adwa annabi ya ce babu batun al'adwa wanda al'adwa shine ciratuwar cuta daga wani zuwa ga wani sawa'un mutum ne ko dabba da makamantansu tunda akwai ciwon da ke ciratuwa daga wani zuwa ga wani ta hanyar cakuduwa ko ta hanyar kusantashe da makamantansu da zai sa cutar da ke jika a jikin shi ta dawo a jikinka ya halbe ka da irinta ina fata mun gani haka dabbobi ma akan samu haka cikinsu a kawo dabba guda maras lafiya kaga cutar da gare ta ta bayo ga dukkanin sauran dabbobin saboda mi cakuduwa da masu lafiya da maras lafiya a wuri guda ina fata mun gani to wannan adwakin wanda muka yi bayani yanzu ba ita bace shari'a take korewa shari'a tana kore adwa bisa ga kudarin mutanen jahiliya wanda su suna ganin cewa cutar ita da kanta ke ciratuwa ba wai da san Allah maɗaukakin sarki ba da ƙaddarawarsa kawai in an haɗu da marasa lafiya da mai cuta tabbat sai cutar ta kama shi wanda kaga ba gaskiya ba ne cuta takan tashi daga wani zuwa wani amma sai da izinin wa sai da izinin Allah ina fatan mun gane sai in Allah ya so ciratuwa ta daga kai zuwa ga wani to su kuma mutanen jahiliya suna ƙudurta cewa kawai cuta tana ciruwa daga wani zuwa ga wani ko da ku ba Allah ya ƙaddara hakan ba to wadda annabi ke korewa irin aduwa bisa ga ƙudurin mutanen jahiliya amma in ba haka ba wagga aduwa abu ne haƙiƙa wanda shari'a ta zo da dalilai hadisai sun zo daban-daban da ke nuna cewa kar a koro dabba maras lafiya a haɗa ta da dabbobi masu mi masu lafiya saboda sauran za su yi mi za su iya cutuwa da irin rashin lafiya da take fama da ita kaga a yi riko da mi kenan sababi a yi riko da sababi riko da sababi baya kore tawakkali ga Allah maɗaukakin sarki riko da sababi baya kore tawakkali da Allah maɗaukakin sarki al'akhdhu bil asbabi la yunafi at-tawakkul ina fata mun gani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kuka ji labarin annoba ta faru a wani gari kar ku je garin saboda in kuka ji za ku yi mi za ku iya kamuwa da wannan annoba idan kuma annoba ta faru a garin da kuke annabi ce kar ku fita daga wannan garin sau da fita daga garin zai iya sa ka ɗauki wannan cutar ka yaɗa ta a wani garin na daban kenan kaga cuta tana ɗaukakuwa daga wani zuwa ga wani to amma hakan ba wai da tasirin cutar kawai ba sai in Allah ya mi sai Allah ya so sai in Allah ya so idan ka ce ko cutar da kanta ce ke tashi daga wanga zuwa wanga sai a ce to na farkon wa ya sa mai cutar wa ya sa mana farkon eh Allah Allah ya kaddara mana farkon ina fata mun gani wala tiyara wala tiyara sannan babu batun attiyara bi ma'ana ana hana yin attiyara shine canfi irin yadda mutanen jahiliya suke wanda muka yi bayaninsa da ya wuce wala hamata sannan babu wani alhamma wanda alhamma malamai suka ce wani tsuntsu ne da ake ce mata buma buma ita ce mujiya ko mujiya wanda mutanen jahiliya suna canfa ta kai har yanzu ma ana mi ana canfa mujiya kaga mujiya tana daga cikin tsuntsayen da ba ta da kyau tsuntsuwa ce in ka ganta tana da idanu kamar na mutum kai kamar na musa sannan tsuntsuwa ce ba alifa ba ta saba zama cikin mutane to kasantuwar haka idan aka ganta ta sabka gida sai ce to tabbat gidan ga akwai wanda zai mutu cikin shi ce ta zo ne don ta yi ta'aziyar wani daga cikin 'yan gidan wani kamsa ya kwanta kaga canfi ne ba ta da alaka da wannan ko hankaka akwai masu canfa hankaka da an gan shi ya sabko gida ya kakakin na ya kuwa sai cewa ko ta matsala wanda duka canfi ne wala safar haka maza Allah ya ce babu wani safar ana hani kenan game da ƙudirin da mutanen jahiliya suke dangane da watan safar ɗaya daga cikin tafsiran da malamai suka yi wanda watan safar wasu na canfa shi daga cikin mutanen jahiliya suna ganin cewa yin kaza a cikin shi matsala ne sau da wata ne da babu alkhairi cikin shi yin aure cikin shi yin fatauci da makamantansu duk bai da kyau wasu malamai suka ce safar wata rashin lafiya ce da take faruwa a cikin cikin mutum wanda mutanen jahiliya suna kudarta duk wannan duk mai irin wannan rashin lafiyar zai iya goga ma wani ina fata mun gane da irin kurce-kurce nasu wanda yake sun saba ma tauhidi sun saba ma aqida kyakkyawa ina fata mun gane wazada muslim akhrajahu bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi wazada muslim imam muslim ya dada akan ababan can guda hudu da suka su adwa tiyara hamata safar sai imam muslim ya dada wala nau'a wala ghol nau shine tauraro tauraro baya da wani tasiri wurin sabkar da ruwan sama Allah shi ke sabkar da ruwan sama ina fata mun gane kasancewa kun ga tauraro kaza ko kaza kaza ba shi ke sa ruwan sama su sabka Allah shi ke kaddara ruwan sama kuma yake sabkar da su a inda ya so su sabka a daidai abin da ya so ya sabka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah wata rana karshen wasu ruwa da aka yi shi da sahabban su shi da sahabban sa yace duk wanda ya fi wayi gari daga cikin ku yace Allah ya mana ruwa da falalansa to wannan shine wanda ya imani da Allah amma duk wanda ya wayi gari yana cewa an mana ruwa da tauraro kaza da tauraro kaza wannan shine wanda ya kafirce ma Allah yayi imani da tauraro kaga tauraro baya da alaƙa wurin sabkar ruwan sama ya iya zamanto wata alama da ke nuna cewa lalle ruwan sama za su sabka amma ba shi ke sabkar da su wanda kuma wannan alamar ba dole ta gaskata ba ko da an ganta ruwan su sabka nawa ne daga cikin kasashen duniya da aka saba ya ruwa a koda yaushe ba su da lokacin damana kuma a waye gari a samu su shekaru da dama ba a ruwa a ciki a rika ganin cewa wannan kasar ta samu matsala ta samun bushewa da kikishewa kasa wani ne kame ruwan allah da ke saukar da su nawa ne za a ba da labari na yanayi a ce yau za a yi ruwa daga kaza zuwa kaza kuma a zo ba a yi ruwan ba ina fatan mun gane saboda alamomi ne akan gani sai a yi amfani da su mai yiwa a yi mai yiwa ba za a yi ba mai yin dai allah na iya ga dama zai iya ga dama ba zai ba subhanahu wa ta'ala sannan wala ghol ghol wasu malamai suka ce shedan kenan wasu malamai suka ce fatalwa fatalwa kenan wala ghol babu batun wani fatalwa matuƙa kana ambatan Allah kana yin zikiri ina fata mun gane saboda mutanen jahiliya suka yi wannan ƙudiri na cewa fatalwa ta mutum tana zauwa bale mutunan da aka kashe shi ba su je suka ɗauki fansa a gare sa ba sai fatalwar shi ta zo tana ba su tsoro ba za ta bari ba sai lokacin da aka je aka ɗauki fansarsa ina fata mun gane wanda duk ba haka na bane kudurta kudurta ne na mutanen jahiliya babu wani fatalwa da za ta iya cutar da kai ko ta firgitar da kai ko makamantansu na ta cutar da kai matuƙar kana zikiri ga Allah kana tawakkali ga Allah maɗaukakin sarki walahuma ya tabbata a cikin bukhari da muslim an anas radiyallahu anhu daga anas Allah ya rada shi college qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da manta Allah su tabbata a gare shi yace la adwa wala tiyara wa yu'jibuni al-fa'l qalu wa mal fa'l qala al-kalimatu at-tayyibah mun ji ma'anar la'adwa ba sai mun mai tashi ba wala tiyara shi ma mun ji shi ba sai mun mai tashi ba sai wa yu'jibuni alfa'al sai annabi ya ce yana birge ni alfa'al alfa'al shine sa rai da fatan alkhairi ina fata mun gane sa rai da fatan alkhairi wa mal fa'al suka ce da annabi menene alfa'alu qala sai annabi ya ce alkalimatu tayyiba shine zance mai daɗi kalma mai kyau kalma mai birgewa kalma mai faranta rai shine alfa'alu nau'i ne na camfi amma camfi mai kyau wanda babu laifi game da shi ina fata mun gani ka fito zaka wasu harakokinka kasuwanci ne mafatauci fatauci ne zaka da makamantan su kana zuwa sai ka ji wani na magana ba da kai yake ba amma sai ya faɗi ka fito kan sa'a kai mai cin riba da makamantansu hakan sai faranta maka rai ka kyautata zatanka ga Allah cewa fitan nan taka watakila za ka dace ina fata mun gani to wanga alfa'al shi babu laifi game da shi ka ji wani zance mai kyau wanda zai birge ka hakka sa ran cewa a cikin wannan zancen za a samu nasara ina fata mun gani eh wanda manzo Allah ko ba gane ba eh kun gane aiwa fa'alu sayi shine canfi canfi shine ka fito yin abu sai ka haɗu da wani abu ka ƙaddara cewa wannan abin da ka gani da kake canfa shi sai ka fasa aikin da kake saboda wannan abin da ka gani shi kuma alfa'al ba haka nan ba ne ka fito da niyan yin aikinka ba ka dawa yin shi za ka yi sai ka ji wata kalma mai daɗaɗa maka rai sai ka ƙara jin daɗi a kan wannan aikin ka kana sa ran aikin zai samu yadda ake san shi ina fatan mun gane eh lokacin da aka yi sulhul hudaybiyya tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kafaran makka suka hana su shiga makka ko sai aka yi sulhu tsakanin annabi da quraishawa daga cikin wanda aka turo don a yi zaman tattaunawa akwai suhail ibn amr kaga sunan suhail sunan da ke nuna sauki annabi na ganin suhail sai ya ce to akwai sauki cikin wannan al'amar sai ya amfani da sunan wa suhail ina fata mun gane to akwai sauki kuma sai Allah ya tabbatar da sauki a cikin mi sulhul nabiyya da aka sai zamanto alkhairi ne ga masu imani to babu laifi idan kana wata haraka ko kana wani aiki ko ka himmantu zuwa yin wani abu daga cikin al'amuran duniya masu alkhairi masu daraja sai ka ji wani zance da ya dace da kai na alkhairi ba laifi ka sa rai ina fata mun gane ka fito za ka daji neman zinariya sai wani ce kana kan sa'a kuma da wani yake ba da kai yake ba sai ka cuta ga lallifa watakila al'amar nan zai yi kyau kenan aiwa eh eh min nasib na'am na'am aiwa na'am kanan umar ko shakka babu irin wannan abubuwan malamai suka ce shi suna da ake sa ma yaro da makamantansu yana da tasiri game da yaron da za a samu shi shi yasa yake son idan za ka samu ɗanka suna ka zaɓa daga cikin kyawawan sunaye na alkhairi ko ka zaɓa daga cikin sunayen wasu mutanen da suka yi gwagwarmaya ga addini suna da sira mai kyau fatan ka ɗanka ya zama irinsu ina fatan magana shi yasa suke cewa kowane mai suna zai iya samun nasibi da hazi a cikin sunan da aka masa ina fatan mun gane yawa kenan alfa'lu babu laifi game da shi shine alkalimatu tayyiba ka ji wani zance mai daɗi da zai faranta maka rai wali abi dawud ya tabbata a cikin sunan abi dawud da sanadi mai kyau an uqbata bin amir radiyallahu anhu daga uqbata dan amir Allah ya rada shi kale ce ذكرت الطيره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم an ambaci canfi a wurin manzon Allah tsira da mace Allah tabbata gare shi fa qala sai annabi yace ahsanuha alfa'lu mafi kyawun canfi shine alfa'lu wanda muka yi bayani yanzu kenan mafi kyawun kalma ko kalma mai dadi wala taruddu musliman sannan ita at-tiyara ba ta maido musulmi game da abin da ya himmatu ran aikata shi fa idza arada ahadukum ما يك... فإذا رأى أحدكم ما يكره ما يكره وما يكره إذن ɗayanku ya ga abin da yake ƙyama falyakultu ya ce Allahumma la ya'ti bil hasanati illa an ya Allah babu wanda ke zuwa da kyawawa sai kai wala yadfa'u sayyi'ati illa an ba mai ije ababen da ke da muni sai kai wala haula wala quwwata illa bik babu ƙarfi babu dabara sai da kai kada ya Allah madaukakin sarki ina fata mun gani kenan da zaka fito sai kaga abin da bai maka ba zai bata maka rai to abin da zaka faɗa kenan sai kai wannan addu'a duk da hadisin bai inganta ba Imam al-Albani ya zaifta wannan hadisi a cikin Sunan na Abi Dawud walahu haka yazo a cikin Sunan Abi Dawud min hadisi bin Mas'ud daga hadisin Abdullah dan Mas'ud marfu'an yana da hukumin rafa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe sa at-tiyaratu shirkun annabi ya ce canfi shirka ne at-tiyaratu shirkun canfi shirka ne wa mamin na illa babu wani ɗaya daga cikinmu sai dai sai tsaya daga nan sai dai mi sai dai za a iya samun ya tasirantu idan ya ji wata kalma ba ta masa ba sai dai za a iya samun kenan kowa daga cikinmu nan zai iya samun kanshi cikin damuwa ko wani abin da ke kama da haka yayin da ya ji kalmar da ba ta birge shi ba ko ya ga abin da bai birge shi ba ina fata mu gane walakin Allah yuzhibuhu bitawakkul sai dai Allah yana tafiyar da wannan abu ta hanyar mi tawakkali tawakkalin ka zai raba ka da wannan abu kana da kyakkyawan tawakkali ga Allah shi yasa ba za ka damu ba ko da kaga abin da ranka bai so ba ko ka ji kalmar da baka ji dadin ta ba hakan ba zai sa ka fasa abin da ka himmatu wurin aikata shi ina fata mun gane tawakkalin ka shi zai tsamar da kai ya kiyaye ka ina fata mun gane rawahu abu dawud wa tirmidhi wa sahaha imamu abu dawud ya rawaito shi da imamu tirmidhi kuma ingantar da shi wa ja'ala akhiruhu wa ja'ala akhirahu min qawl ibn mas'ud sai ya sanya karshen magana na daga cikin magana abdullahi dan mas'ud wannan hadisin kuma imamu al-albani ya inganta shi a cikin sahih sunan abi dawud wali ahmad ya tabbata a cikin musnad na imam ahmad min hadith ibn min hadith ibn umar radiyallahu anhu daga hadithin abdullahi dan umar Allah ya rada shi yace من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك duk wanda camfi ya maido shi akan hajar da ya tafi aikatawa to hakikan ya yi shirka ina fata mun gane duk wanda camfi ya maido sa game da abin da ya kulla zai aikata kasuwanci ne aure ne fatauci ne da ya camfa abin sai ya dawo game da wannan abin da ya kulla yi faqad ashraka hakikan ya yi shirka qalu wa ma kafaratu dhalika ya suka ce da shi menene kafara haka me zai sa a yafi maka wannan laifi a kankare maka shi qala sai ce an ta kula shine sai ka ce allahumma la khaira illa khairuk ya allah babu wani alkhairi sai alkhairinka wala tayra illa tayruk babu wani abin da zai faru sai abin da ka kaddara ka so ya faru wala ilaha ghairuk babu wani abin bauta bisa ga cancanta sai hakan zai sa a yafi maka a kankare maka laifi da kai na at-tatayyur rawahu wa amma tiyara fa innahu ko haka ne kuna ketare ay walahu min hadithi al-fadl bin abbas ya haka yazo walahu ya tabbata a cikin musnad na imam ahmad daga hadisin fadl ibn abbas yace innama at-tiyara ma amdaka aw raddaka kusan abinda ake cewa at-tiyara canfi shine abinda yasa kai ko kuma ka fasa shine canfi ina fata mun gane fihi masail cikin wannan babi akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko التنبيه على قوله ألا إنما طائركم عند الله كو فذكروا game da faɗa Allah maɗaukin sarki dai ce ala inna ma ta'irukum inda Allah ku shurara ku sani cewa lalle camfe-camfen ku ko abinda Allah ya kaddara muku to wannan ya faru daga Allah maɗaukakin sarki ma qaulihi ta'irukum ma'akum tare da fahimta faɗa Allah da yace ta'irukum ma'akum canfinku da abinda kuka samu kanku cikin munanan halaye ma'akum yana tare da ku a sanadiyar munanan aiki da kuke aikata الثانية مسألة تبيو نفي العدوى من جد أكا كوري العدوى تمتانا جاهلية كنا الثالثة مسألة تأكو نفي الطيرة وما أنكوري تنبي كما يدكو كجب عينش الرابعة مسألة تهدو نفي الهامة يد أكا كوري الهامة يكون جب عين الهامة كو يوه sai alhamisa na fiyu safar yadda aka kore tasirantuwa da watan safar irin kudurin da mutanen jahiliya suke ganin su cewa watan safar babu alheri da makamantansu asadisa mas'ala ta shidda annal fa'ala laysa min zalika kusani shi alfa'alu baya daga cikin attiyara baya daga cikin canfi mai muni bal mustahabbun ba haka ba ma alfa'alu abu ne wanda yake mai kyau ana san shi idan ka ji kalma mai kyau sai ta dadada maka rai ta faranta maka rai ka ci gaba cikin aikin da kake ina fatan mun gane sabi'a mas'ala ta bakwai tafsirul fa'al kowa ya ji menene fasara al fa'al shine kalma mai kyau ko ko wani abin da zaka gani wanda zai burge kai kayatar da kai الثامنة مسألة تتقص أن الواقع في القلوب من ذلك من كراهته مع كراهته لا يضر أن الواقع في القلوب lalle abin da ke faruwa a cikin zukata min zalika na daga canfi ma'akarahatihi tare da kyamar abin la ya durba zai cutar ba ina fata mun gani ka fito sai kaga wani abin da ranka baya su ko kajo ta kalmar da bata maka ma to sai baka ji daɗi ba to amma sai ka yaki abin ka ji ba ka san abin saboda ka karanci abin kaga baya da kyau to wannan ba zai cutar da kai ba ina fatan mun gani bal yuzhibuhu Allahu bitawakkul bal Allah ma zai tafiyar da abin ta hanya at-tawakkul dogaro ga Allah at-tasi'a mas'ala ta tara zikru ma yaqulu man wajadahu zikirin da mutum zai karanta idan ya samu kansa cikin wannan yanayin na canfi al-ashira mas'ala ta goma at-tasrihu bi anna at-tiyara shirkun an bayyana karara na cewa lalle canfi shirka ne al-hadiyata ashara مسألة تقوم شادية تفسير الطيرة المذمومة من جيمي أكي ما تيما تشمفي وانديكي أبن زركي أقرقجي زام كرنت شرهنا ما لا أقرقجي كيان ما لا هو حل السحر آه. باب الطيرة نكو ما لا هو التشاؤم بالطيور أبن داكي تيما الطيرة شيني تشمفة تنسأي والأسماء كو تشمفة سوني والألفاظ دلفزة والبقاء دوراري وغيرها دا مكمن تنسو فنهى الشارع عن التطير وذم المتطيرين سي الله مدوكاكين سركي هانا تشامبي كما يزرغي ما سين تشامبي وكان يحب الفعل lalle ya kasance shi yana son alfa'alu kyakkyawar fata wa ya karahu tattayyur yana kyamar canfi walfarku bainahuma bambanci tsakanin walfarku bainahuma bambanci tsakankaninsu annal fa'ala alhasan لا يخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله ككاوان فاتا الفعل شيكين بايا غربة عقيدة متنكم بزي غربة هنك الإنسان وليس فيه تعليق القلب بغير الله sannan a cikin yin fata mai kyau babu ratayuwar zuciya ga wani wanda ba Allah ba bal fihi min al-maslahati an-nashati bal a cikin alfa'alu jin kyakkyawan magana ko abin da ke kama da haka akwai maslaha na samun nasha'i kuzari wa surur da jin daɗi da murna wa taqwiyatin nufusi da karfafa zukata alal matalibi annafiya akan abin da ake nema mai amfani sifatu dhalika malaci sifa haka shine an ya'zima al-abdu ala safarin aw zawajin aw aqdin min al-uqud shine mutun ya kulli bawa ya kulli yin fatauci ko aure ko kulla wani al'amari daga cikin al'amurra manya-manya na kasuwanci da makamantansu aw ala halatin min al-ahwal al-muhimma ko ya kulla wa akan wani hali daga cikin halaye masu muhimmanci thumma yara fi tilka al-hali ma yusur ma yasurru sannan sai ya ga abin da ke birge sa aw yasma'u kalaman yasurru ko ya ji wani zancen da ke yake birge shi yake jin dadin shi mithlu kamar ya ji ya rashid an ce ya shiryayye aw salim ya kubutacce aw ghanim ya wanda zai ci riba ya wadatu ya samu abin da yake nema fayatafa'alu hakan sai ya sa ya sa rai wa yazdadu tama'uhu hakan kuma sai ya dada masa kwadansa ko wa taysir dhalika al-amr alladhi azama alayhi kuma sai ya sauƙaƙa masa al'amarin da ya kulle yin sa fa hadha kulluhu khair malace to wannan dukansa alkhairi ne wa atharuhu khair kuma asar kin shi kufansa alkhairi ne walaysa fihi min at-tahdhir shay'un yin hakan babu wani abin da yake na firgitarwa ne ko guda babu hani ko ɗai kenan wa amma tiyara amma shi canfi fa innahu idza azama ala fi'l shay'in min dhalika min al-umur an-nafi'a fi ad-din aw fi ad-dunya fayara aw yasma'u ma yakrah athara fi qalbihi ahad al-amrayn malaci amma shi canfi shine idan mutun ya kulla ƙwararren niyya akan aikata wani abu na daga cin al'amurra masu amfani na addini ko na duniya sai ya gani ko ya ji abin da yake kyama baya sansa hakan sai ya tasiri a cikin zuciyarsa to malai ce wannan ba zai fita cikin al'amurra guda biyu ba a haduhu ma a azama min al'akar ɗayan ya fi ɗayan girma da muni an gane ko a haduhu ma an yi sajiba lidalika da'i shi ne ya karɓa ma abin nan da ya ji ya tasiranta da abin fayatruku ma kana aziman alaihi sai ya fasa abin da ya kulle yi ya fito zai je wani yayi wani arme ko wani fatauci ko ya kulle wata haraka babba daga cikin harkokin kasuwanci sai ya ji an ga wata kalma mai muni ko ya hada da wata dabba daga cikin dabbobi ko ya ga wani abin da ransa baya so sai ya ce to na fasa ganin cewa wannan abin babu alkhairi a ciki an gane ko aw bil aks ko ko sun kuyan hakan saboda ya ji hakan hakan sai sa sai ya yi duba ga wannan abin da ya canfa tasirinsa zai sa ya samu hakan faya tattayyaru bi zalika sai ya canfa hakan wa yankusu ala an al'amr alladhi kana aziman alayhi sai ya ja da baya akan al'amarin da ya kulle yin yin al'amarin fa hadha kama tara kada allaka qalbahu bi zalika al-makruh to wannan kamar yadda kake gani ya alakanta zuciyar shi ne akan wannan abin da yake kyama ghayatat ta'liq mafi qura mafi maqura wurin wurin ta'allaquwa wa amila alaihi sannan yayi aiki akan wannan champion wa tasarrafa dhalika al-makruh fi iradatihi sannan wannan abin kiyamai yayi tasarrufi cikin irada saurin ya sa shi yayi koyi bari wa azmihi da azamarsa wa amalihi da aikinsa fala shakka annahu ala hadha al-wajhi athar ala imani malaci to ko shakka babu bisa ga wannan fuska abin yayi tasiri akan imaninsa wa akhalla bi tauhidihi kuma ya gurba masa ya gurbata masa tauhidinsa wa tawakkulihi da tawakkalinsa thumma ba'da hadha la tasalu amma yahduthuhu amma yuhdithuhu lahu hadha al-amru min da'f al-qalbi wa wahnihi wa khawfihi min al-makhluqin sannan karka tambaya injimalan game da abin da zai faru da shi na wannan al'amarin na samun raunin zuciya da raunanarta da jin tsoro game da abin da yake halittu ne wa ta'alluqihi bil asbabi sannan darataya daratayarsa akan wasu sababba wa bi umurin laysat asbaba da wasu al'amuran da ba sababi bane ba wan qita'i qalbihi da kuma yankewar zuciyarsa min ta'alluqihi billah yankewar zuciyar shi da ratayuwa ga Allah ina fata mun gani wa hada min da'fi at-tauhid wa tawakkul ma lace to wannan yana daga cikin raunin tauhidi da tawakkul kiran duk wanda kaga canfi ya masa tasiri wurin fasa abin da ya kulla niyyar aikatawa ya dawo kaga wannan bai tawakkali ga Allah bai dogara ga Allah ya dogara ga wasu sababin da ba sababba bane sannan zuciyar shi tana cikin rauni imanin shi ya rauni tauhidin shi ya gurbace baya da cikakken tawakkali kenan wa min turqi wa min turqi ash-shirki wa wasa'ili kuma wannan yana daga cikin hanyoyin shirka yana daga cikin hanyoyin shirka da wasila na shirka min al-khurafat al-mufsida lil-aql daga cikin abubuwa na shirme da suke bata hankali al-amru thani sannan al-amri na biyu Allah yastajib Allah yastajiba lidhalika ad-da'i kai ya karba mu wannan abin da ya ji na kira ko abin da ya gani daga cikin abin da yake kyama walakinahu yu'athiru fi qalbi sai dai abin zai mishi tasiri cikin zuciya an gane ya zo fita sai ga jiki to bai dawo ba da ya tafi amma abin na damunsa don me game da jiki cikin harkokin shi don me fara gamuwa da makaho cikin harkokinsa ya tafi bai fasa ba amma abin yana damunsa an gane ko hazanan ta hanyar samun damuwa da hamman da kunci da gamman da damuwa dai ce fa haza in kana dunan awwal yace to wannan koda bai kai na farkon mutun da bai fasa abin da yake yi ba lakinnahu sharrun sai dai shi ma sharri ne wa dararun kuma cuta ce alal abdi akan bawa wa da'afun li qalbi kuma rauni ne akan zuciyarsa muhinun li tawakkulihi abinda zai raunana masa tawakkalinsa ga Allah wa rubbama asabahu makruhun so da dama ma wani abin kyama zai iya samun sa zanna annahu min zalika al'amr sai ya zatan wannan abin nan da ya sha mashi wannan matsala an gane ko faqawwa tatayyuruhu ko abin sai ya karfafa masa camfinsa wa rubbama tadarraja bihi ila al'amr al'awwal kai so da dama abin yakan iya jashi zuwa ga al'amarin na farko ma wanda ke da munin babba Allah ya shi makare malaci fa hadha at-tafsilu bayyinun فهذا التفصيل يبين لك وجه كراهة الشارع للتطير وذمه wannan bayanin da rarrabe zance zai bayyana maka fuskar da shari'a musulunci take kyama yin camfi kuma da fuskar da sa shari'a musulunci take zargin yin camfi wajaha munafatiha littauhid da kuma fuskar da yasa tauhidi yake kyamar haka ko ko take kore tauhidi wa tawakkul da dogaro ga Allah ya ce wa yambagi liman waje da shay'an min zalika ya kamata ga duk wanda ya samu wani abu daga cikin nau'i na tatayyur wa khafa kuma yaji tsoro an yughlibahu da'i at-tabi'a yana jin tsoron mai kira na ɗabi'a ya jirinjaye shi an yujahida nafsahu ala daf'i yayi kokarin ya kazuciye shi wurin iji abu ina fata an gane ya fito ya ga abin da yake kyama bai ji dadin sa ba to yi kokarin kore abin yana yaƙa zuciyarsa ya ga ta rabu da wannan sharma ina fata mun gane wa yasta'inu billahi ala zalika ne taimakon Allah akan haka wala yarkanu ilaiha biwajhin kare karkata ga zuciyarsa ta kowace fuska ya bata dama rataya zuwa ga wani wanda ba Allah li yandafi'a ash-sharru anhu saboda sharri ya kau daga baransa ina ga wannan shine ƙarshen wannan babin abin da faɗa daidai Allah ya samu samu ladan shi kuskure ko makamanta haka Allah ya fi mana gaba daya wassalamu alaikum warahmatullahi